أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا أيها الممدوح يا أفضل الورى ولا أيها المحمود ذا الحمد واللواء بسرك بالذات العلية باسمها وبالغسل والبيت الحرام وبالقرى دعوت لنفسي ثم أمي ووالدي وصحبي وأحبابي وأهلي ومن قرى جد العلم فينا وكفنا الشر جملة وسلنا جميعا عن قبور وعن أهوى على محمد في كل بت ومختم صلاة وتسليما مدى الدهر والدنيا وبعد إخوتي الأفاضلة المستمعين والمستمعات أقدم لكم تحية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala Muna sake tattara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan majalisi mai dumbin albarka domin ci gaba da karatun tafsirin alƙur'ani mai girma na watan Ramadan. Wannan jan ban manta ba a ji muna nan ayan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati shaitan. Wanda a jiya muka yi dalilin saukan wannan aya wanda muna cikin kan bayani akan mahimmancin ta halarci lokaci ya halarsa amma kafin mu ci gaba da su daga mai karkan wannan aya to mai nas ya yi wannan su lima fi ɗasa na tayyiba alaga ma shaykh abdurrazzaq tafaddal mashkur a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
Allah subhanahu wa ta'ala ce, Ya yi hanna, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwati shaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Allah subhanahu wa ta'ala ce, Ya ayi hanna, ya ku jama'a ya ku mutane, kulu mimma fil ardi, ku ci daga abin da ke ban ƙasa halalan halittun ku ne, tayyiban tsarkakakke, amma fa wala tattabi'u khutuwati shaitan. Kar ku ga mutum halas Allah ya ci a ci ku ce ai kun ci to yanzu kuma za ku sa wa Allah a wani- a wani abu a aka kula domin shi shaitan innahu lakum aduwwun mubin shaitan makiyi ne a gare ku mubin mabayyani ba tare da ku koyi ba wanda muka ji cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce halalan Allah yana nufin cewa duk wani abu da Allah ya halasta ma'ana kar ku haramta ma kanku abinda Allah ya halasta muku ana kafku iri na kafirai Allah ya halatta musu abu su kuma suka haramta ma kansu da kansu da muka ji muhimmancin ta halal muka ji duk annabawan da Allah subhanahu wataala ya aiko za ka suna da sana'a za ka ga annabi Ibrahim yana da nashi sana'a annabi Suleiman yana da nashi sana'a za ka dukan suna da sana'a domin annabi Ibrahim yana da cikin shi dillali ne aikin da yake sana'a shi kenan zai je ya haɗa tsakanin mutane don ana kasuwanci kasuwanci ki tafiya sai ya je ya ce ai kai ka aga ka rage irin wannan yana gama sai aka dame shi shi ne sana'a shi dalilanci to kaga shi annabi Ibrahim sana'a shi kenan shi kuma annabi Dawud me ya sana'a shi Haddad makeri ne shi ga masu walda ka a ce ai kuma ku da asali to annabi Dawud shi ma makeri ne kujera ta balle ne na karfe ya san yadda zai yi gyara inda masu walda suke yi to sanan annabi dawuda ke annabi suleiman noma ne shi manomi ne shi kuma yana sana'an daka malamai suka ce za ka ganshi yana kuɗi ba ga mutane aljanu ne ko an tsarki da shi mulkin duniya ne yana kuɗi ba amma hannun shi fata ne yana ɗinka daka ya gama ya ce to kai je ka ce min amma kuɗin nawa ne kuma kwamfutin zai je zanzu ya kawo kuɗin sai zai tuna gode jika wai ya ƙara haɗa wani mika mutum wai kuma nan shi fa yana da mulkin duniya ne amma sana'ar da take kuma manomi ne ya shuka ya bada a sai mishi a gona a kawo mishi kuɗi sai dai ya ci a mishi amma kuma yana da sana'ar shi in ya gama ɗan biya su da abin da zai biya su amma ya dogara da cewa ai shi na da mulkin duniya ba zai na sana'a ba a'a to masu noma ka a ce ai kuma noma ba ku da asali a annabi suleiman shi ma manomi ne masu siyar da zaka ne to shi ma sana'ar shi kenan yana haɗa zaka yana siyarwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi kasuwanci tsakanin gari kaza da shi kaza yin za a ce a wa'annan irin daga yan garin kaza za su shiga da kaya a ƙetar boda a sheƙa wannan garin daga wannan boda a ƙetar wannan sana'a manzan Allah ke ya wannan nan an shuka an shuka na shuka to sai a fita a garin maka a cikin wani gari sai an ce abin da aka samu sai a koma har irin yanzu wa'anda suke tila kaya a son motocin su a shiga Nijar ne a shiga a fito a shiga nan manzan Allah ya wannan sana'a kuma manzan Allah ya yi kiwon dabbobi za ka zaɓi dabban da kake so to wannan ita ka ta nan katuwa ce wannan kuma kaza wannan kaza sai ka ce wanda kake so wanda ta maka in Allah ya wannan kasuwancin kaga duk dukkan alaman Allah nan suna da nasu sana'a to kai ka ce ba za ka dogara da neman halittar kawo ba za ka sana'a ba ba kai ko in Allah zai kawo kai da ya kawo a to ya za ka ce ko ya kawo kai baka neman sana'a Allah kawa kai kana so ne ga faɗo maka ta sama to ka je ka nema to kaga duk wanda suke roƙo su ne da gobobi su je wannan ya basu a basu goma su wannan su dena zai su nemi halittar su na ga a ce wai mutum yana da kaya yana da kuma da tukunya yana da wayannan wai wai ya san yanda zai yi da masana abu da wayannan abubuwa to akwai mutumin da lokacin maza Allah to shi ba ma abu yake da shi abu biyu ko yake da shi a rayuwar shi amma yanzu fa kawai mutum yana da tukunya yana da gambun shi da ruwa ko amma kuma yana buga to shi wannan mutum ba ma abun in kai abun da yake da su za ka wulakantar da su amma ta hanyar manzon Allah da wannan awwal bin manzon Allah zama hamshakin mai kuɗi mutum ne sai ya zama hamshakin mai kuɗi ta hanyar manzon Allah ya zo yana baza a cikin sabai a ƙamshi kuɗi yana zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya kalle sa ya ce to kai baka da komai ne ya tun la ban da komai in ba wasu abubuwa biyu kasal manzon Allah ya ce da me da me ya ce wani bango ne wanda muke lulluɓa da shi akan shi muke kwanciya sai kuma wani ɗan hajiri na muke dan zan yi wanka je mun samu abincin da ba mu ci dan Allah ya ce kawo kwajirin ya kawo kawo gogon ya kawo dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to waye zai siya wani ce da dinari daya dan Allah ya ce waye ƙara wani ya ce shi dinari dan Allah ya ce an sai maka ya ce to kai ka je ka siyo ruwan gatari ya siyo manzon Allah shi kuma su mishi icen da za a sa gatari manzon Allah ya huda mishi da kanshi ya ce to a kan ka zo kana bara gwanda ka je kai fuskare da mu ya rike ya ji daji manzo Allah ya ce kakkara mun sai nan da sati ɗaya kwana bakwai tunda mutumin nan ya shiga daji ya fuskara ya je sai ya koma ya fuskara ya je sai haka kawai sai gashi ya zama an san shi da sayar da ike kawai za a zo gidan shi ya shi ya cika shi da ike na nawa ne kake so zai bada ya shi haka da sayar da ike sati ɗaya tana yi ya dawo kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah gashi yanzu fa na samu kuɗi yanzu na shi kayan sawa na kayan abinci wannan babban da aka tadda yanzu na shi ninkin ninkin sa wanda suka fi shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaga a wannan ya fi maka akan ka zo kana roƙo ranar tashin alkiyama Allah ya rubuta wani tabo a gushinka wanda ba abun da zai iya goye ce ta jahannama ka fa musulmi ba ka imani da Allah da Annabi to amma wannan bakin abin zai ana ka shiga aljanna a cikin rai a goge ai ai waje gogo wasu ya sama kotar jahannama kuma makan wai a ce ana so ta fita shi an sa an sa an sa an sa an sa ka shaza da kyau sai ta fita to akan ka zo ana muku na aka wanda ka kakura wanda ka iya yin ka ka nemi halal ko ka shiga abin da kake da shi in ga ta yi za ka so ka je ka shi ka dinga fasgare zan abin da za ka san kan ka je ran tashin kyan a makatan na mu ba. da ka nemi halittarka ya fi a kan ka je kana buƙatar wani abu abin mutane da Allah ya ce halalar ne na yana nufin to duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala halatta a bankasa duka ne masu sana'a ne duk je kai to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ce mana wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun bi Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan bi ma'ana asabu shaytan gurbin shaytan duk abin da aka ce muku shedan ya yi kaza ko kuma sai ku ce to ba za ku ba shedan in ya ce muku kar ku yi sai ku ce to sai mun haka ake ma shedan domin shi shedan duk abin da ya ce kai ka sake kai ba ka matsala ka matsala wanda malamai suka ce hanyoyin da shedan yake batar da bayi wanda yake jin daɗin su na farko da cikin su shine ciki ta ciki yana son ciki ya san ta hanyar yana wasu da mutane da yawa daga ɗan Allah ɗan haramta abu ya ce ka je ka ci kaza ka ci je ka ci kaza ka cije ka sata kaza ka sace sai ka dauki abin da wani ka ka sace sannan zai ce shagiya ka babban haɗa mu ne to ishe din ya isa kai zuwa ko ko ya ce ka shagiya zaka ce kai wannan iya ba amma da dan wannan dan cin alheri wanda Allah ya haramta dan cin wannan dan sace dan wannan zai baka shagiya in ga annabi kunya zai ce to wannan bai kai matsayin da za a taimaka haka ba ya ya zai kale ka ci da wannan kake to shagiya mutum zai sha yi kaza yanzu ka shagai a zan babban laifi sai mutum zai iya saboda ya riga ya kai ka ya batar da kai ba idin manasancin kwata ya san da kafin ka shirya ya za ka da kuma yanzu zina da faɗin ƙarya da cin haram wanda suka ci duk wanda ya ci haram to Allah ba zai ƙara amfani da shi ba kwan kwana arba'in a ce to yau ya ci haram gobe ya ci arba'in su arba'in ya ƙara yi kaga kuma kila wani kafin ma ya kai garban shi Allah zai taɓa amfani da shi ba a bala kuma kawai shi ɗin ya san ya halaka ta kai ƙarshen da ya san ma wanda zai iya kai wannan shekarun ko sai tafi ya ƙare shi ya ƙare ka kai ta nadama ko ji Allah ka fara Allah kuma zai karɓa ba kalmar Allah ka gama sallan Allah zai ba saboda shi ɗin ya sa ka aikata abin da Allah ya ga ya zartar da hukunci akan ka Allah ya ga ya zartar ki shi ɗin shi ke wannan Allah ya ce to ku bi shi ɗan shi ɗan mafi yunfi ne a bayyane Allah yana ta faɗa mana mu guje shi ɗan mu guje shi kaka ce kai abu kaza din nan fa akwai fadaɗi in Allah ya hana kuma gashi ɗan ya ce amma aiki zai ce kai hankali da kai abin da hankalinka mana ai abin ne ya dace ka yi shi shi kuma mutum sai je aikata bai san Allah ya hana ba shi kuma sai shi ɗan ya batar da shi ba idan Allah subhanahu wa ta'ala da yake ai zakka mai Allah ya ce in ai zakka ka fitar da sadaka zai ƙara maka musamman ma lokacin da baka da shi to a lokacin da shi kuma shi zai dinga cewa kai ku talauci kai kana da naira ɗari ka ba da hamsin hamsin fa za ka rage da shi na ai ba ka tsaki ba ka cinye abin ka koyi kaga to Allah zai kara maka abin ka zai kale ka sai dai Allah subhanahu wataala in ya sauke maka abu wasu malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya baka abu da yawa to gashi nan Allah na ganin abin da ya baka in baka ba wani sadaka ba Allah zai zo kara maka sai ka bada ne Allah zai baka miki shi shi kuma shi dan baya son Allah ya baka ninkin shi yake zaka talauce sai mutum ya bayarwa shi kuma Allah ya hana shi amma kana bayarwa shi din zai ce zaka talauce gashi nan ka bayar sai kuma Allah sai ya kara maka shi to sab zaka shi dan maki yunmu ne mu ma mu rike shi a matsayin maki kan mai kace dan matsayin musulmi kuma akwai mutanen da yawa suna daukan shi dan ai shi dan ya ce kaza kuma ai kuma zaka aiki da hankali domin shi duk abin da shi yake mutu da mutum ne idan mutum ya aiki da hankali shi ai kuma haka ne ba da Allah ya ce tsadan shi ya shi zai ce akwai daɗi hani mu ai zaka ji daɗi sai mutum shi kuma haka ne sai mutum ya me san Allah ya hana ba to shi Allah ai ya san me sai ya hana ka saboda Allah ya san ta shan giyan nan da aikata munanan ayyuka za mu iya sa wa junan mu kiyayya sai Allah ya ce to a daina sha saboda Allah ya san haka Allah subhanahu wataala yana cewa yuridu shay'a ina ma yuridu shay'an an yuta bainakum al-adawa wal bagda fil khamr wal maisir idan yana son ya hada kiyayya tsakanin juna da juna a shan giya da kuma abubuwan da Allah subhanahu wataala ya hada to wannan kai shi dan zai batar da mutum shi za shi dan zai ta zuga ka yi kaza ne ayi kaza ne yi kaza ne haka shi dan yake kuma sai ka aikata ka aikata to wani suka ce mafita daga shi ɗan shi ne mu riƙe shi a matsayin maƙiyin yadda yake maƙiyin mu ma mu riƙe shi a matsayin maƙiyin Allah subhanahu wataala yana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa shi ɗan maƙiyin ku ne ku riƙe shi a matsayin kai ma maƙiyin mu ne mun san ta abin da zai ku faɗa ne bata ne ba zai zama daidai ba to me amfanin yin abin da yake fi sabilillah ɗauki daga kaya shi ɗan sai a zo ana nadama domin malamai suka ce shi ɗan duk wannan abin da yake yana sane da Allah ya hana ya san da shi ma kuma kuma shuta din ya san da Allah ya azantar da shi kuma ya san wutan Allah shi ta ci shi amma kuma da ne yake haka domin abin da yake tabbatar min da haka shine Allah subhanahu wataala in an aljanna suka shiga aljanna in an wuta Allah ya ce shi wuta shi ɗan ya tsayar da su sai wuta su dakata nama shi ne shugabansu da ya halakar da su sun dakata shi dan annabi zai koyar shi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala shaytanu lamma qudda al-amr inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصلحكم وما أنتم بمصلحي إني كفرت بما أشركت من قبل وقال الشيطان شيطان زي فدا لما قلت الأمر لوكسن الأمر يا قاري أن أجدنا سنجي أجدنا أوتا سنجي أوتا زي تارو مثالا شكا فغي لوكسن كما يا قاري inna Allah wa'adakum zai ce ku Allah ya muku alƙawari kuma alƙawarin nan alƙawarin gaskiya ne da gaske Allah yake wanda bai je shiga aljanna amma ni wa atukun ni kuma muku alƙawari ba ka lantukun sai sa mu alƙawarin da muku ba alƙawari bane mai kyau ba muna alƙawari da muku shi kanshi ya san haka sai dai faɗa haka ran tashin kiyama in ya tare kafirai ne zai to ma kana li alaikum min sultan ni ba ruwana da ku kafin suna cewa kristan ne ubangijinsu shi ne wani mai al'amura zai ce to ba wana ban san ku ba ku san ni ba abin da dai san illa an da autu kun fasta damtali na ci za ku kuku kan ku ba Allah kuma kun yaka to tun da dai kuka saba ma Allah fala talumuni wa lumu anfusakum ba ni za ku zaga ba kanku za ku zaga dan ba wana ni kawai abin da na ce ku bi kuma kun san Allah ya ce ku bi shi kuka bi ba wana in zai ce to ku je ba wana za a sa shi a tashi tan da shi da shi za a sa su mutanen nashi masu wuta har kenan har kun wannan ayar Allah ba za ka gane cewa kenan shi din da kai ji amsa da haka amma kai kuma ka dage kai dai sai abin da shi dan yake bayan ka san da farke shi abin da shi dan zai kudu mai shi dan kenan na ɗauki a lahira saboda haka mu ta shi dan maƙinmu ne shi dan na ƙure na ƙure wannan shi ɗin shi ne bawan Allah ba shi ɗan bawan shi zai zai fita kan shi ya san wannan mutum bawan Allah ne wanda ya amfani da addinin Allah amma shi ɗan duk waɗanda ya lura za su hana shi aikin shi shi ma sai san yadda zai ya hana su aikin su domin akwai wata rana wani mutum da aka yi shi ya kasance bawan Allah ne sunan shi Barsifin Abid kana jin aka ce barsis al'abid karshen sunan shi mai bautan Allah a wani isra'ila yake duk wani bautan Allah ya sani ana cewa Allah ana da damuwa na auka Allah yanzu ne zai auka Allah Allah yake a jini kake da shi Allah ya cire yanzu Allah zai cire maka sai wata rana shi ɗan ya tara mutanen shi ya ce ya kujar mena suka ce an ya shi ɗan ɗan ya ce wai ba wanda ya iya ne da baktitul abid wawa zai iya kare shi ne waye shuru wani abu kwaye shuru ne dai kawai ne daga hannu yake gani nan a tsasan fito fito fito aka wa shi biyu shi dan ya ce kai za ka iya ko baktitul abid ba kaffa kana zuwa maka dan Allah ya daga daga da kai ka san yana son Allah kaffa fa in asaran ka sai abu za ka asara na ba in dai na kasa da shi ka dauke na matsayin ba musu yanka ba ko kuftar da ni ya ce kai ba na so in kukutar da kai kuma ya zama ba za ka iya da shi ba shi zan iya zai to shi kenan mutumin nan ko abin da ya shi ne ya zo ya ɓace ya zama a siffan mutum ya tambaya ina ne gidan sarki wasan aljini ba ne ya siffan mutum aka ce ga gidan sarki can yana zuwa ya ƙwanƙwasa ƙofa yana ƙwanƙwasa ƙofa ana buɗe mishi sai ya zo ruwan sarki ya ce sarki dama ni na zo na gari ne kuma irin yana buƙatan abu ne a gurin sarki aka ce to an bashi masauki ne zai dinga zama tun da aka bashi masauki sai ɓace a cikin masaukin nan ya ɓace tun da ya ɓace sai ya shiga jikin ƴar sarki dama a gan ba wanda ya saka kyau kuma ka san ne aka yi samu damar shiga jikinta saboda ta yi shigan banza domin shi tsaro idan mace ta kulle ko ina nata ba ta inda zai iya shiga amma ya ga gashin ta fito ko ta nan zai zullaba jikin jikinta makarar tana shiga mene ta ta buɗe ɗan kwalin ta ne ta hauka a nan da wani adal je gari kashi an buɗe sai zulluba shi ma wani zai zulluba ko zulluba zulluba za a ce a kanta wannan ajin ne zai saka buɗe gashin ta to ita dama tana ganin sai sarki ce za ta je waje da ɗan ƙaramin siket ne ba gashi ce shi ɗani shi kuma dama abin da yake so dama addini abin da so kenan shi ga mutum kuma gashi ta hanyar gashi ta hanyar kafa ne da ba kulle ba ko ya zarce shi ba saki ta fara auka ka kasu namiji sannan wagon haƙura ba bai ka kai a kawo tsalafa ya za a yi sai can mutumin nan yau kawai an garinya ta bura ƙofa ta fito ta ma ƙofa wanda ka ce kai wannan yau za ta yi sai can adin da ke jikinta sai ya kwantar da ita kayan ta yi ta kwanta a gari ta ɗau sai ya ɓace kuma ɗakin nan naka sai kuma a matsayin mutum sai zo gurin soke sai an yi labarin ya ka ta haukace ko ina ce a wallahi har da ma ku gani fa bai canza mutumin da ya shige ta ba ya zo mishi su mutum ya ce abin da za ku shi ne a kai ta gurin barci sun aji ka san wannan yana butan Allah da kyau duk abin da ya wuce Allah Allah yana yi ka kai ka gurin shi mata addu'a a jin nan ya fita sai ce to yanzu tsaya a ji a ɗauko ta kafin a ji a ɗauko ta yana koma wasu kishi ya ɓace ya shiga jikinta za a ɗauko da ta wani kanwa wanda ya ɗauka ta wani liki ɗaya da kai a kan matsala fa da ƙyar da ƙyar wannan mutumin sai ya bayyana a matsayin mutum ya ta ɗaga ta ɗaga ta sai ya yi ta mun kuɗin nan ba sai ya fito wani aka ɗaga ta aka kai ta gun baki sai ɗabi janin nan dai yace a ai kafin a kai ta aku ce za ku kai ta kai ya ƙara shiga jikinta a a riƙe ta an riƙe ta tana hauka ana kai ta gun baki sai ɗabi sai wuka Allah ya ce Allah ya ce mata wannan aljanna sai ga ta sashi aljannan nan ya fito ya ce aljannan ya haushe ta washi wannan ya da ya koma ba su aljanna ce Allah ya ce mata wannan hauka sai ga aljanna ya karɓi ruwa a rage aljanna ya gane cewa ko ya shiga sai an fito da shi ko ya shiga sai an fito da shi saboda bakin malamin nan Allah sai ya fito da shi Allah ba zai bashi a cikin ta ba amma ya sai me zai sai ya fita a jikinta aka ce yau ta warke ta warke aka ɗauke ta ana komawa da ita da ƙara shiga jikinta aka mai da ita aka mata addu'a ya fita ana komawa da ita ya dawo aka ce wai kuri saboda tana gaban malam ne a kuma ba sa tashi kuri ya ne sai ya bayyana a matsayin mutum ya ce ai ta yi kwana uku mun mashi shi ɗari mutum ya ce kai ya ƙirƙiro wani suna wanda ba a taɓa jin shi ce wancan wancan ai ta haka aka mata kwana uku duk aljanin na ta ce suka sauka su kale ta kwana uku a wurin shi da kwana sai ce to kai ya ce kai yaka kai su kai ce za a yaka kawai ya shiga jikinta haukuwa su ke ce amma maza aka ta suka da a shi a zanya kosa aka ta sai shiga da maza maza aka aka kai ta sai a zanya fita jikinta amma bai bayyana ba ya fita cikin jikin nan kwata kwata bai kama zuwa inda take ba za ka tsaye ta gun baki sun ɗari wasu sai abin ko kallon ta ba ko ya juya ya adda Allah wa kai ita aka kai ta ɗaki aka kulle amma ya ce in kaɗe kwana uku jikin ne ya ce a shi wannan ajin ya ka zo a matsayin mutum ce kai baka gane ba mun kada sabji in ya faɗa ka fita kamar kace in ya ce ya ce ba a wata ki jayya haka kuma za a ya ce a a kaɗe kwana uku wannan ajin ne sai ya ce masa ki kai suka saki yi magana wa amma tun da ka san shi ɗani mutanen shi ɗan fa ga ɗani shi lai ko ka kare ta abin wannan ko ka ma kashe shi Allah ko sakin yake kai daga so da ka so ba ai ta wace dole kuma sai ta wuce abin ka sai da bai kare ta wani sai dai aka kai ta daki da kula dakin ta waje in da yake wuta anan zai mata addu'a ai san addu'an ai addu'an zai iya kai ta kofar ne sai wan Allah an kulle kofa dole sai an shiga ne a inda kake yanzu ka mishi addu'a ko daga masallaci na gidan ka mishi addu'a za ta bi shi da kulle kofar in take koyar mata addu'a can abin nan kai ya zo gumbar shi da ɗabi da ce ba shi ɗan ya ce da wala a gani ba sai to yanzu zan halakar da kai da wanda kai wannan malamin baki su ɗabi ya ga yana ziki gina ambatan Allah ya ga ina Allah ya hana shi zuwa mala'iku sun kewaye shi yana baya shi ya ra'ayi dai na zikirin nan kawai ya je ya shige ta yana shiganta ta tashi ta fara hauka ta saka kayan jikinta duka da wando ne da riga ne da hijabi komai wata banga zai kofa yana cikin laila laila sai za ka tara to ga kenan ba shi aljanna zai iya zuwa kai tunda ya tsare ambatan Allah kawai yana zuwa sai gan ta tsara la ilaha yanzu ya tuba da zikiri aljannin nan ya kara shiga cikin taimon tsoya ita sai za ka sa da zikiri dole sai ya kalle ta ya kara matsawa dai na kai aljannin ya raɗa mishi a zuciya kai ko kaje ba ai sauki wata ba ka kake wata magani ba ka sha wahala ita kai ba za ka ji nan ita ba kai wallahi wawa ne kuma haka ne ba kawai sai ya je ɗaki kulle kan shi ko aljanin nan ya fita daga jikinta da can bayan kofa sai da malamin ne don abin da zai ita kawai so nan aljanin ya zo a matsayin mutum na ƙwanƙwasa kofa malam malam wai sai malamin ne ciki wannan wani ya zo ko yau yau ba sai ɗan ɗan tsoho da shi ɗan mutum sai kai ko waye yace na ga malam ne kai ne yace ba abin da ne yace ina san da abin da ya faru ha wai wai wannan ajalin wai ƙarya bai san ajalin bane duk kisa ta mata wani abu wai yau yana ce mishi ba fa abin da bane yace kare mata ciki har ta zo kaza har ta zo tsirara har kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza yace wallahi ta haka ne yace to amma tsofa mun asiri yace to in kana so rufa maka asiri abinda za ka yi gaskiya ban sani ba amma kawai ka yanka ta sai ka haka awari a ɗakin ka kulle ta kace ai saba su mutum zai yadda sai kuma ka ne fa sai ya yanka ta za ka kabu ya burne ta inda ma yake sa da duman shi ne ma sai ka kai za ka iya ganewa sai guri daban ya kai kabarin ya ɗan toto tsoron kasa ke ta haka a gani ko sai mun toto ana ganin za a ce a wani alamar kabari ne dama kabarin ta cikin masallaci ba zai kali sai ya dinga zuwa ziyara masallaci mun kabarin ya shi sannan azumi ya kai hmm buki sul abi duk ibadan ka na sa kai zina sai gun soki soki ya kamata ka je ka ga yaka ya halinta soki ya tutu kuma ka ne ba kwana kun yayi ba soki ji jiya ga na aishi malam buki sul abi Allahu akbar ya ka taro adan ne yana kallon shi sai Allah tubanta hada azin Allah tubanta azalin yana tuna shi ne ga me zai sai an koma masa wata sai da sokin nan yace to shikenan Allah ka tabbata ya koma aka ce mishi to ka je ka ka fa amma ta ya kamata ya kara ya kai mai ya shi jara kabarinta yana shige shi zan zuwa sai ga wannan addini ya zo a sufin mutum so ki ka ji labarin kaza kaza kaza wani ka san ya faru ya ashe ya ce a ya ce zinai da ya aka wani ya zo ya ba shi shawara ya yanka ta bune ta ya ce a a a a a abin ya faru kenan na sai ke je kuma da wannan ya ce to kai ina yata ya ce wani ana shi muka tara su sai ke ce to haka kaburin ya ce ai babu kyau babu kyau bai kamata ba an bai da mutum a ce za a tashi in ke ce in za ka ce in ne sai ke ce aka mishi kabari aka haƙo aka ga an yanka ta sai ke ce to kai wajen kashe ka amma da tsina maka azaba sai in kare ka ka dawo ma mutuwa za ka yi kamshi a inda take aka kai shi kurkuku amma ka duk da kuma sai halakar da shi saboda zai roƙon Allah ya gafarta mishi kuma Allah sai ya gafarta mishi to amma ka zai so suka a shedanin nan ya ki bari ya tuba aka kai shi kurkuku aka kulle shi da kasoci sai aljannan kafin malamin nan ya tuba ma zai gumi shi malamin nan yana kokarin ya tuba ya ce in shiru shiru shiru shiru kan ma ya mace kafin ya magana dan zai yi a lokaci ne magafan Allah kuma na zai mutu Allah zai gafarta mishi kawo kuma abin da shi kan bayar su kenan ka mutu ka yi imani da Allah din ya ga muhalin nan wai ka zo kuma ka mutu ka yi imani da Allah dan ai ba zai daɗi ba sai wannan mutum ya ce duk abin nan da zai safa a banza ne inda ya mutu na imani sai zo gurin shi ce mishi kawai kana so in fice ka ya ce ya ya ba zan so ba ya ce to ni din nan da kake gani na ni shedani ne ni aljani ne ni ne wanda na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza ya ce wai dama duk ya kai wani abin ya ce jini ne lokacin ba zai tausayin ka ba amma ya zace ka ba ni tausayi sai na zo in taimake ka ya ce to taimake ni ya amma ka sani sai ka ce kai ba ka da Allah bane Allah ka mun sujjara ya ce kai mu gaskiya wannan iyawa Allah ne kai ubangiji na ya juya ya za ka wahala abin kuwa aka wannan ajjan ya kyalikace mai dariya ko yana kallon shi ya kyalikace dariya ciki aka ce in kana son tun gwani da waje ka ga mu kulli hannuna malam ne yace in dai zan mutu ne da imani na duk wannan saban da ne na kuma mutu da imani dan ne ciki na ga yana faɗan zai mutu ne na imani aka ce shi dan nan yana ciki ya kulle ko ina da malam ya ci azaba daga shi dani yace to zan kawo musu jira kuma kuma in dauke ka in gudu da ka wani garin da ba a sani ba ka tsira ka gafarta mu Allahnka sai ce kuma haka ne dan ka gafar dan ka kafirce mu Allah yanzu za ka iya in ka kubuta sai ka je ka koma ka tuba idan Allah ya ce baya gafarta shirka in ka tuba Allah zai gafarta maka malamin sai ce to ya da yin shirka yadda ka ce dan in tsira malamin ne yake to zan yi maka yace ko yaya ne dai kai ka dan goga kan ko kanka ba za ka iya malamin yana mutum sujada mutum nan da mu kullum a gaban malami ya ake bacci ya gama ya lakar da shi a nan shi kuma sarki ba daman a ce za a buɗe a je a ceto shi ko ya mutu a je a mishi kabari saboda mu kullum aljanna ya ta ciki kuma ya ajiye shi a gurin ba daman da gobe a buɗe gurin haka malamin nan kafin ya nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa shi har duk ibada nan nashi da ya a baya kai saboda shi dan Allah ya nuna mana shi aduhun mubin maƙiyinmu ne na bayyane guje shi domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce kowa a duniya akwai zuciyar mutum akwai bakin abu da Allah yake haɗa ta da ita sannan bakin abin shi shi ɗan yake shiga zai shiga to nan bakin abin zai iya canza zuciyarka ai kai kaza sai mutum ne yi kaza sai mutum ne kar kai kaza sai mutum ya ki shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa to wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ne shi kaga ba da mashi ne gun gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne bai da wannan abun a zuciya ya ma gun shi ne gun zama shi ne yanzu kun Allah ya ce gun zaman nashi har zo sai kai ya kalle shi kalle shi nan ba gun zama shi inda manzo Allah ya wuce shi manzo Allah ba gun zama shi dan bane dole sai dai kalle shi kai ya wuce da kai bayan da zai yi saboda shi manzo Allah an cire mishi wannan sai yana yawo lokacin da yana na alimatu sadiya manzo Allah yana cikin wasa da shi da ƴaƴan ɗaya ne suke wucewa wasu gurin mutum ya zo da kyakkyawan zufa ko suna kallon shi ko su ga angwata da manzo Allah kai wasu suka fara baya da baya a za a filla da gudun kenan wasu suka rike bishiya to da za a yi wasu ga tsara wuciya da suka filla haka wasu kuma sun ɗage bishiya wasu ma sai da ake ɗarewa ba ko su ne sun ga suna kan bishiya wala ta kai wala suna tunanin su ma ka za a wasu sai su ga su go ana ci wani bakin abu ana ci wani dattin wani abu ana sawa a wani kwalba mai sanyi sannan bayan ka aka maida shi lokacin ya canza daga baki ya kuma furmasa wannan bakin mummuna abin shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tsakace shi shi gwamnati salifa mutum haka yanda yake kana shi dan zai samu zama amma na manzon Allah ba an tsarake ta ba wannan tutun da shi zai tsaya an wanke ta in kai ba za ka ce za ka iya tuwo zuciyan ko ka ce za ka wanke ta ba sai kuma yanzu Allah aka wanke mishi kuma aka maida aka shafa gungun ya koma yanda yake sai wannan mala'ika zuwa sai faga wa Allah maka ya ka gasa shi ya wannan kai an zo an same su ne me faru na san sun dan gogale a kan shi aka ce to ku sako sai mu ma sai da ake hawa bishiya ne ma sai da ake zuwa ne mu je kai mun ji kuma kawai na muka rasa wayan da muka hawa bishiya ni ko mu sai za mu sako ba aka ce to kawo bisha ku sai da kuma ake sakowa ba a ƙarshe aka sauka da suka ce ai gashi wani ya mishi kaza kaza kaza tun da nan ta gane wannan akwai babban haɗarin a cikin gashi ba ƙaramin mutum bane shi manzon Allah wannan gurin zama shi ɗan Allah ya wanke mishi shi mutane fa mun so ga mutane Allah ya subhanahu wa ta'ala ya mana nan ba to amma muna da makara da shi ɗan yana zuwa da shi ko zan bangare shi ba akwai makaran da mutum ya kawo muku ƙara italiya ba mu kuma akwai makaran da manzon Allah ya bamu idan muka rike shi duk lokacin da shi ɗaya nufin da shi za mu kaɓar da shi shi ne mai shi ne ambatan Allah zikirullah ambatan Allah shi ne kariyan shi ɗan kawai amma duk me za ka yi ba zai taɓa tsaye ka da shi ɗan ba in ba ambatan Allah ba ya sa manzon Allah ki kwaɗaitar da mu akan yawan zikiri mu yawaita zikiri to da zikiri ne Allah subhanahu wa ta'ala zai kubutar da kai da shi ɗan idan su dai kalle kai kale ka saboda ya ishe maka wani abu ne daga saboda malamai suka ce duk wanda ke zikiri mala'iku suna lullube shi da rahaman Allah yanzu dan Allah inda mala'iku suke shidan ya ya dare da da abu bai tsaya ba saboda ya san wa'annan ba sa'a shi bane bai sai tsaya nan abun ba sai an kana ambatan Allah mala'iku suka lullube ka shidan sai zai zo yanzu kenan amma lullube shi ne an maka dokuwa daga shidan a rike sai dai kale kai tafi na ce zaka ce kai ba wanka ana wani ambatan Allah ba wani duk wannan ku bid'a ce ba wanka wannan ambatan Allah kawai shi dan koyo shi abu ɗaya kofa take ya ga dama ya shiga ya kulle da abin da zai yi fita amma in kana kulle koyo shi daga mala'iku fa ka sai kulle ganka a kulle tafi gobe da waye ganka a nan wurin dai saboda kana ambatan Allah subhanahu wataala in a bakin ka ka faɗa zuciyarka la ilaha illallah to wannan shi dan dole sai ya tafi ya kale ka domin shi shi dan sai shi gare ka shine ya ta sa ka sa'on Allah to ka wannan shi dan ya kife ya kale ka akan ya soka ya hana ya ci gaba da mutan ka da abin da Allah subhanahu wataala ya hana ita ko ta cutar ake ta mata inna ita wai addana ce wai ita wai son mutum take shi wai take sashi hauka wai a ce tuban mutum mai ai so wai son shi take sun haka shi ne yake son mutum yake wai amma yake wai alakar da shi ya san akan cutar da shi wai shi ne son shi yake ka wanda shi ɗaya ya ƙi mai kalima akan ya son ya ci wala samun sabon Allah subhanahu wataala wanda daga cikin muhimmancin zikiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa hadisi cewa ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم بلى يا رسول الله وذكر الله ماذا الله صلى الله عليه وسلم لا تقوى مسبنسا shin bana ba ku labari akan abin da ya fi komai daraja abubuwan shugaban kuma suna na abun Allah subhanahu wa ta'ala ba da suka ce wala wasu da wasu kamar mu labarin abin da ya fi komai daraja abun Allah wani Allah ce shin bana ba ku labari akan abin da ya fi komai akan ba da zinari da azurfa mana ya fi zakka ya fi sadaka shin wannan abin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi jihadi ya fi ku haɗu da makiyanku ku sara kawunan su su sara naku ko kun san me fi wannan a faɗa muku abin suka ce yawo su je a faɗa su za za su sara a faɗi wani babban abu ne suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma an watan Allah zikiri shi kadai ya fi akan kaje ka jihadi ya fi kai ta wada zakka ya fi komai abun ubangiji din na bulan da zaka dinne da ya kai zikiri ba ka kenan da zikiri Allah ya tsaye ka da dukkanin wasu wayanda suke nufin karshen har shi kashi shi ɗan da ake ganin aiki ɗan oga ne ba shi din da zikirin Allah dole sai ka kashi gefe sai ya kale ka duk wani wanda zai maka zai ga tsoke ba zai iya da kai ba kuma dole sai ya kale ka mu an wato daga ba daga da da mujahid yace ba wani aikin da dan adam zai yi fi zikiri muhimmanci to suka ce kai wai kana nufin hajji hadi wai zikiri ya fi shi muhimmanci yace ai hajji hadan da dai an mutan Allah subhanahu wataala ba yace ai akan ka ne jihadi wanda ka kulle kanka kai ta ambata Allah subhanahu wataala mu mun ga hadisin wanda Allah zai ta abin da komai daga da abun malikikum ubangijin shine me yake wallah abin da kuka fitar da dukiya zaka yake wallah ambatan Allah wannan dinan na wannan gwamnatin zikiri ne shine ko zai tsare ka da shi din amma in ba haka ba a zage shi din sai ya cika wanda ai wato da ibn abbas yace annabi haya mun san annabi Yahya ina da cikin annabawan da Allah subhanahu wataala ya aiko suna da ƙananan shekaru to annabi Yahya da Allah ya umurce shi da ba mutanen shi umurce su da abubuwa ba nawa ba biyar hamsu ashtal ɗabi'o'i guda biyar kuma wannan ɗabi'o'i guda biyar ɗin in ya ce ku kaza ya ba su misali kuma Allah misalin ban Allah shine kaman kaza kan ku kaza misali shine kaman kaza duk sai ya buga musu misali to kuna ma Allah wa shi tunani sai ya ce musu to la ta shiga ku billah kan ku yi shirka da Allah sai ya ce misalin mai shirka daga Allah kamar bawa ne ka siya bawa da kuɗinka kuma kai kake ba shi abinci kake ba shi sha kake ba shi kayan da yake kake ba shi komai da komai baya ɗauke kuma ka buɗe mishi kamfani ka ce wannan naka ne duk abin da aka samu a kamfanin na me na me duk na baka baya ƙarshe duk wani abin da ka mishi ko ya ce ni kuma kusan ka ba wai sai dai kuɗi ya yawa mutashi ne kuɗi sai ka zo kana ah wane yana waye kai na na san ka ina ka san duk abin da zaka kamanta wai yanzu kana ba baka ma san ni ba ka ce ai ni wane ne ya ga ne duk shi mu wannan amma ni ban ma san ka ba kawai ya mutum zai ta zuciyar shi ka ba zai ji daɗi ba kama ka in ka kama Allah subhanahu wa ta'ala kishiya wani kake ya kama sai Allah kama Allah subhanahu wa ta'ala haka zai maka zai azabtar da kai da azaba saboda ka riƙa wani a matsayin shi ya ce to ku za ku ji daɗi haka suka ce a sai ta kuma kawai kama Allah kisha a kuma haka ne fa yi umurce su da su zage da in suna sallah su daina kalmazu mana su daina wasa kalle kalle ko ne na sai ba su misali kamar misalin ne shugaba ya kira ka ka kosa shugaba ya maka bukatan ka sai ka kosa ka ga shugaba shugaba ya ce to yau dai wannan yau zan biya mishi bukatan shi waje ka zo na ga ka gashi sai ya ce to faɗan me bukatun naka waje fa haka kana kalle kalle kana goge ka so ta san ya ce me bukatun naka sai ga ta kalle kalle na Allah zan kara waje ƙara kula ka shi ma ka Allah gaban Allah kake ko ku gaban nawa haka yadda abban ne faɗa mun sai ki ba su misali kace to misalin mai zikiri yace ku zikiri ku dinga ambatan Allah sai ce misalin mai zikiri kamar mutum ne abokan gaban shi sare shi sai gaba mu fita bai kai su ƙarfiya ya koyi dama akwai wani gida da yake da shi sai shiga gidan ya kulle ko ina ya hau saman bene mobinan maila da kifi ƙara hawa sama bene ƙarfe bara masa shiru shi ma haka zikiri yake in kana ambatan Allah haka shi ɗan zai zo da shi da mutane shi don ya halakar da kai ka ɓata duk ayyukan da kai a baya kuma Allah subhanahu wa ta'ala kana ambatan Allah Allah zai maka wani gaukon da dole a ya su tafi su kale za su gaji don ga kwale kwana ashi kwankwasa wani ba haka fito mu yakin maki nan mutan ka kake kila mamulin ba ta da inda kake yi ba shi ma ko ne ke ambatan Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka annabi Musa ya taba tambayan Allah ya ce Allah ya zan gane wa wanda kake so kuma zan gane wanda baka so yace duk wanda ka gane ambatan Allah na nufe shi ne da alkhairi duk wanda kuma kaga ba yawan ambatuna ba tsarki shi din sai ya bi shi a zake shi ga wuta saboda haka wannan shi din da Allah ya ce mana innahu lakum aduwwum mubin maƙiyinku ne a bayyane ba wani ɓoye-ɓoye to yanzu zabi mu gaje shi ɗan da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai iya tsayin da shida. To malam abin mutuli ta ce, Don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tattabi'u khutuwati shaitan. To shi khutuwati shaitan abin da ake nufi shine gurbin shaitan. Duk wani abu da aka ce maka shaitan yana aikata. To kakka bi shi saboda a ke zai halakar da shi shi ma kuma yayin da bai san ka ba saboda ka bi khutuwati shaitan. Kuma malamai suka ce duk abin da ka ga bai yi daidai da abin shari'a ba. to wannan kuɗi wata shi ɗin ko shi ɗin ne ki zuga ka kai zan kawo mutum ya alwashi wani Allah ya ba shi kuɗi ya ba shi kawo zai yanka ɗan shi kaga wannan kai ake shi ɗan ne dan a shari'a ba wannan magana kaga kawai mutum ya tsaki wani to ai wannan kuɗi wata shaitan duk shi ɗan ki wannan saboda malam shi ake ce akwai wani mutum ne ya bakanci shi rana kaza zai yanka ɗan shi saboda farin cikin Allah ya ba shi wani abu malam shi abi sai to kai wannan me dan wai kana bakin cikin zaka yanka danka yace kada danka ka samu abin yanka ka yanka yace domin wannan kudwa ce shaytan wannan aikin shaytan ya Allah ya ce na yanka danka na bakin ciki ha domin zaka yanka haka kenan kudwa ce shaytan sai Allah ya ce kan mu wannan irin abubuwan da shaytan zai zuga mu yi wani suka ce to da mun kwantar su kaman kana fushi kai magana ko kana fushi kalan sadda hukunci annabi suka ce bai da kyau wannan saboda an yi wani miji na yau matar shaka sai shi mata mishi abin da bai ji daɗi ba ya ga mata musifa ya zartar da kunci yana fushi ne makan da yake fushin nan ya zo na kai ya magana fita abin da shi ma a ƙarshe zo yana dama wace ma ya ce amma sai fara bin musifa kuma yana fushin nan ki ce kaza kaza kaza kaza sai ya zartar mata da hukunci mai tsanani da kuma da ta tashi yawan tana fushi ta fara magana ce daga yau ni ba musulma ba ce ni ba yahudiya ce ni ba nasariya ce ni ba mazuciya ce ni ba musulma ba ce ya ce a shi kuma daga magana na ce ai ni ma na iya fushi ba fushi ba ne je yana zuwa wanda zai zai ba musulma ba ce ka sani kai musulmi ni ba musulma ba to me zai haɗa mu ba abin da ya haɗa mu da kai sai shi kuma a lokacin sai yi sanyi ya je gun ibn mas'ud ya ce ma ta shi fita sai ta bai hudiya ce ba na sharu ya ce ta ba mu dusu ya ce ba ce zama akwai Allah ba to ya za a yi sai ce to kai da kazar ta kunci kana fushi ai ka bi kuɗuwa ta sheta ita kuma ita ma ta haka ita ma ta bi kuɗuwa ta sheta to wannan kuɗuwa ta sheta ne Allah subhanahu wataala mu kuma hana mu da cewa kan mu haka mu guje shi saboda haka malamai suka ce wanda wannan abun an yi wata rana daga cikin isoshi wata rana malamai suka ce akwai mutum da irin ba su daɗe da yin aure ba sai ya siyo abun yanka ya ce wa masu shi ta yanka to dai ce wa masu shi ta yanka abun yankan da kuma matsalan bata iya soya abun yanka ba sai ya kora ta cikin ya kora ta gidansu ya ta koya yanda ake soya abun yanka ta koma ya kai ta goma abinci ta to yar ka bata iya soya abun yanka ba ni kuma in zo bata iya soya abun yanka ba ban ga amfanin ta ya yaye ta ya ce a ce ina so in ci abu ba ta iya soyawa ya ce to akwai mata gaba ya ce a yanzu shi maka mai bi ta a hankali sai ya fushi fushi ya ce shi kenan sai ta iya ya zo ya ce to lokacin da muka sanar zuwa ashe ta yi baban ya ce to amma ka san me ai yanzu ya yi kusa kusa abin da za a yi shine ya kamata ka tabbatar inda gaske ta iya ko bata iya ba ya ce eh gaskiya ne ya ce to kai ka kawo abin yanka sai a gani inda gaske ta iya sai ya kawo abin yanka wani ya ce to kai yanka ni kuma tsaron ban iya yanka abin yanka ba to kai to haka za ka kawo mata ragowa ka yanka maka ce ta suya me za ta suya maka ta ɗauka ne ta sa shaka ce to ka je ka koya yanda ake guje ma kuduwa ta shaitan ka je koyi duk abin da shaitan suka ka akwai maka yanda ake guje shi saboda ka Allah ya tsare mu da bin wannan kuduwa da shaitan wannan hanya da shaitan yake raka mu ba wa aikata manzon Allah subhanahu wataala ya ce mu ci halal mu guje dukkan wani haram malamai suka ce da wannan zaka ga duk tuwancin zaka ga magabatan malumanmu zaka duk suna samun wannan ɗabi'o'i ne da manyan dagadoji saboda an iya su na lizotin sun halarci. Don ina da mun san Abdullahi bin Mubarak, babban sahabi ne wanda Allah ya ba shi ƙarfi jarumi. To shi Mubarak ɗin mahaifin nasa ya kasance mutum ne mai matuƙar amana. Wanda kuma asalin shi bawa ne, aka ‘yanta shi. Ya kasa ina zai dinga aiki so ne ce za ka dinga mu aiki a gona na. Ya ce ya yarda. To dai koma yin mashi aiki a gona zai shuka ya komai amma bai taɓa ɗanɗana koya kaɗan. Amma yanzu za ka zo wasu masu shuka in an shuka in kaza za a ɗanɗana akwai daɗi kowa daɗi da nan sa ɗan tin shi irin wannan bai taɓa ba. To da haka yanzu za ka ce bai san mai daɗi ba bai san mai ɗaci ba. Shi dai ko ya shuka ya bar waye bai ya tashi ka bashi kuɗin shi. Da wata rana mai gida ya baƙi ya ce to ba ɗaki za a je ba a je gona ina musu gonar shi da me da me. sai dai ce a kawo mishi food mana a kawo mishi rumman mun dai san rumman ba a yawan samun shi yanzu anan zaka ga ya ce a kawo mishi rumman aka kawo mishi rumman ya ce amma ya ce mai daɗi ba za ka kawo mana ya wayo yana ya zo ya ce to wani ne mai daɗi fa shi ga shi ba shi ba shi yake yi ba ko ya ce to shi ta duk ganin shi da wannan rumman ɗin ita ce mai daɗi sun koyi kawo musu suna ci suka ji ɗaci yace to wannan ne mai daɗi yace to an yi wasan mai daɗi ba wasan maka daɗi ba tun da dai ban taɓa ɗanɗanawa ba yace a ko ya kana so kai da gani ya ka ce baka taɓa ɗanɗanawa ba kai shekaru da shekaru kana aiki a gona na amma ko so ɗaya ka ɗanɗana ka zuban nan mai daɗi ne ko wannan maka daɗi ka ce baka yi ba yace ni fa duk wanda nake nake kira suna mu aiki na san da suna cin mu kuma ban taɓa cewa komai ba kai shi ne ba za ka ce ba wannan kai ƙarya kake mu Wace a to kace ne in ci? Wace in ci ba? Me kace in maka aiki? Ba ka ce ina in dinga tsatsinawa ba. In zai kai ne tsatsina. In je in ci hagan mu bayan tashi alƙiyama. In je ina ya aka yi na ci? Ha to bari wannan ba. Na yi a ce ka ce na ci ne zan san na ta halas ɗina ne tun da ka ban ci ne in ci kuma dama na kai. Amma baka bani ban ba wannan hagan. Kuma ga ni tashi alƙiyama hatin hagan. Amma yau wanda Allah ta'ada ni lafi Allah bai ansa ba. ba kan in je wa Allah Allah ya san addu'a na so na tona hakan kan wanda in kale shi in siyo na kuɗi na to sai ya ku in ƙarya ne ya tambayi makota ya amana shi suka ce ai yana da amana sosai gaskiya bawan Allah ne sai tunda an tabbatar mai da aka ce to kai na abokin shawaran kaga tun da ya ce abokin shawaran shi sai ya ce mishi yana da wata aya yana so ya augar da ita to ya za a yi augar da ita yace to in dai shagon da nake baka shi ne zan faɗa maka duk hanyoyin da ake aurar da su kace ka wani hanya zaka yi yace da farko su da yahudawa in suna so su aurar da ƴaƴansu suna aurar da ƴaƴansu ne ga mai kuɗi kawai ko gugu ne ka inda kana da kuɗi kun zaɓe su su kuma yana sara in kana da kyau ko baka da kuɗi zaɓe su su kuma larabawa na suba kan yana da alaƙa da jinin kaza kaza kaza su na suba suke kallo su kuma musulmai za su bi ma'abucin addini yana da addini shi ke yace ce su wanda kake so yace to kai ai za su dine ne kai ma musulmi ne yace to ai kai zan auren wadata kai ya cancanta ba kowa ba yace to gonan nan nawa da ka guje mutum haram din nan to yanzu na baka gonan nawa da duk hudin ta hanyar alas ka sai me yasa ya baccin haram yasa malamai suka ce duk wanda ya baccin haram Allah zai kawo mishi wani abu ta hanyar halas idan ka abu ya burge ka ka haɗu ka ƙale shi ka ƙara da wasan ka ce kai kamar je ka ɗauka ka ƙale shi to sai ka ga saboda wannan da ka ƙale shi ta hanyar haram da Allah ya kawo maka shi ta hanyar halas a ce yanzu ga shi abin da kanka ya biyo ka har inda kake sai da Allah ya ce to ku ci halas kan ku ci haram saboda haka mutum ya san duk abin da ya shiga cikin shi san me ya shiga cikin shi shubha ya shiga haramun na shiga sai ka ce wata rana sai na abubakar yana da bawa kuma bawan nan nashi aikin da yake ko ya samu mishi abinci in zai je ya aiki ne ya aiki ya zo mishi da abinci ya ci kuma ya saba duk in ya kawo abinci sai na abubakar saboda gudun ya ci haram sai ya ce daga ina ka samu shi ya aka yi ka samu shi me kai aka baka kai zama sata yi ya zai ci haram kuma ya san manzon Allah ya ce duk wanda nama haram ya tsubo a cikin shi wuta ne ko ta tantanta da shi ba aljanna ba kaga akan ya zama na haram ne sai ya tambaye shi daga ina saboda koyi da abin da Allah ya ce da abin da manzon Allah ya ce wata rana sai na ambaka ba wannan nashi daɗe bai kawo abinci ba yunwa ta yunwa ya ƙosa ba wannan ya kawo abinci sai can ga wannan ya taho da abinci sai na abokan ya saba ya tambaye shi sai bai tambaya ba da yunwa kai wasu mala'iki sa loma daya yana sa loma ɗayan nan shi goma shi ce ya sayyari ka kasance kullum in na zo da abinci kana tambaya na daga ina ya aka aka samu shi saboda gudun ka kaca ran yau kuma na ga baka tambaye ni ba ce a madalla ya aka aka samu abinci ba bawan ya ce mishi tun lokacin jahiliya na'am a lokacin jariya akwai wani kasuwanci da muka yi da wasu mutane da suka kawo min wani ɗansu wanda bai lafiya ni kuma na ce zan iya mishi magani kuma sai musu ƙarya kai ne buga buga na ce ai ya warke kuma sai ga ikon Allah ya warke kuma shi ne yanzu da na musulunta yanzu lokacin musulunci ya yi sai na haɗu da wayannan mutanen na tuna musu sun tuna cikin zamanin jahiliya abu kaza da kaza da aka kulla ki zamanin jahiliya to ana ana ana guntune da abin da aka kulla tun zamanin jahiliya yanzu musulunci ya zo ya ce to ai in dai ta wannan hanyar ka ce to ai haramu ne na cikin ya ce ka fitar da ni da ya ce to ai haƙuri da ai zan ba mu gana ai haƙuri yanzu mu gana ya za a yi fito da wannan doman da na ci saboda ya san in ta tsoho a jikin shi ita ce kwata zan tantar shi ga abin da Allah ya ce sai na abubakar ya shiga cikin tasha ya ce amma wannan bawan nashi ya yi ransa in ka sa hannun a cikin bakin ka can aman zai taho ya sa aman ya ki zuwa ya sa aman ya ki zuwa kamar a lokacin Allah shi hana yin abun ya tusa ya tusa dan aman ya yanko sai kuma sai yanko sai kuma sabbai ab ya fito yana kokarin aman ya fito aka ce wai me su sun ma sha kaya ne aka ce ga ruwa ka dinka ruwa ya dinka ya dinka aka ce da su hannun naka bakin ya sa sai ga shi fito mun abincin ya fitowa a kuma shi abincin yake sai fito saboda kai da wani tarin a cikin sa sai na abokan ta tare yayi yayi yayi can aka ba shi wani magani can sai ga numa ta fito sai suka ce wai wannan wai duk wannan abin kake tunan ka je can ka je can kai zo da numa daya shi numa daya numa daya ku ne kuke ganin wannan al'umma daya amma kun manta abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wani jikin wanda nama ta tsoho ka so na abu sai nama jikin kan ta tsoho saboda wannan abin ta yayi amfani a cikin na kuma na haram Allah sallallahu alaihi wasallam ce to wannan sanna ga aulai buta ce ko da zan ta dukiya ni sai in bari wannan abincin ya shiga jikina da ma ya amfani a jikina har nama ta tsoho in yi latti ban fito da shi ba ba zan yi wannan gangancin ba isa ku ga na yi maza na amayo wannan abinci da na haɗiya to saboda haka sabo haka suke duk wani taka tsantsan akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za ga suna yi sai sun gare manzo Allah ta abin da yake ci na Allah yake ci kuma su ma sun gaji wancan abin da Allah yake umurta ba ta halal ba ta halal ya aya nas kulumin ma fil ardi halalan tayyiba halalan tayyiba to Allah na umurtan a ci halalan halal tayyiban mai tsaftace halalan tayyiba to dan Allah ya za'i a ce ba su ba idan suke nacewa da cin halal su sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan aya malamai suka ce daga cikin balagan da akwai a wannan aya shine da Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nas kulu min ma fil ardi halalan tayyiban malamai suka ce to anan Allah subhanahu wataala yana tabir yana nuna wulakanci da abin da kafirai suka ce domin su kafirai Allah ya ce abu kai halas ne su kuma suka ce to su haram ne ba za su ci ba sai Allah ya ce to ku musulmai ku ci abun ku iya so tunda su sun haramta mu kansu ko hukun Allah halitta ku ci an Allah ya annace su da ba su wasu su je kuma da za ku ci ku ci malamai suka ce ai Allah subhanahu wataala nan aya yana magana ne akan kafirai banu Isra'ila wa'anda suka haramta masu kansu cin bahiratan da sa'ibatan da wasila da kuma hani wannan kuma nau'in duk tagoyi ne dan Allah subhanahu wataala min kisa alquran ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hayrin walakin alladhina kafaru yastumuna 'ala Allahi kas Allah ba shi ba wai haramta wai wannan bahiratin din ba ko wasilatin ko kuma sa'ibatin ko habiba amma wa'anda suka kafunta suka kirkire ƙarya ga Allah suka ce wai Allah ya hana to saboda haka su suka hana mu amma ba Allah ya hana muku ba malamai to wanda zai ce to me basiratan me sa'ibatan me wasilatan me hani to malamai da suka zo wannan aya suka yi bayani akan tsaye kowanne ɗaya daga cikin wannan basiratan da sa'ibatan da wasilatan da hani din in kun mantawa a darasin da bayan na ji cewa mun ji cewa su kafirai suna haramta abin da Allah ya halasta ne don su samu abin hannun mutanensu shi suka haramta musu wa'annan to da Allah subhanahu wataala ce bahiratu ita bahira malamai suka ce ita ce yar sa'ibatin ita kuma sa'iba ita ce taguwa da ta haifi ƴaƴa mata goma ba na mutu tsakani na goma nan na goma da aka haifa to za a za a ce to daga nan tun da zai ta samu ta haifi goma ba za a ƙara hawa kanta ba ba za a sha nunanta ba ba za a yanke ta ba ko harara ka mata kana da kuba za a ɗauke ta a kai ta gurin alloli wannan naman Allah ne su kuma waɗanda suke tsaye a sotin an kai sai su kai wa shugaba a yanka a sa'a da daɗi kuma wannan biyalarta ko ya ba maza biyalarta zai su ci ba mata ma kai da dabbanka kamar renan ta ɗauke su za ka kama sannan ta yafi ‘ya'ya mata goma to ita kuma da muka ce bahiratu ita ce ‘ya'ya sa'ibatin ɗin nan ita bahiratu ita ce abin da aka haifa bayan an haifi mata goma sai an an sarai abu za ta ƙara haihuwa ba sai ta haifi ɗaya ta mace ta mace ita ce sha ɗaya wannan ta sha ɗayan za a tsaga mata kuɗi haka ana tsaga za a sike ta to ko daga ina kake kaga za ta zanta su ƙale ta har sai alloli nan sun gani su ɗauka ta su ce za a mata alama to ita ce wannan wata dabba kenan ita ce bahiratun to bai halatta ga ma za su ci ba ko ga mata amma in dai ta mutu bi na kai mushe to ya halatta ga maza za su iya ci hawo hadda wani ya halatta ga maza bai halatta ga mata ba wani abu ne ya halatta ga maza bai halatta ga mata ba wa amma su mushe ce za su iya ci amma da rai ba za a ci su za a kawo ma ita ce bahiratu mun ji kuma bahiratun mun ji me ake nufi da bahiratun da sa'ibatu to Allah subhanahu wataala ya ce wala wasilatu to wannan wasilatu din a cikin ibn al-aziz ya ce ai abin da Allah subhanahu wataala yake nufi shine zan a dabbobi idan akuya ta haifi ƴaƴa bakwai dukan su maza ba na mata ciki sai na takwas ɗin ta zama ta mace sai ita ma ɗin hukuncin ta irin za a tsara mata kunyi sai wurin alloli wannan nasu su kuma an kai musu idan Allah mutum yana ci ne yana da baki ne baya ce to zuwa ne kake ci waɗanda suke tare da wancan za su yanka su ci sai ne suna cewa a kawo abincin Allah da har gonan Allah yake da shi a gonsu za a ce to wa zai ba Allah gona da zai ninka gona Allah ya ninka mishi wani zai ba da gona wani zai dinga ba da masu aikin a gonan su ba sai sun kuma ba tsaki a shuka a ce za a kawo Allah su za su cinye abinsu kaza to wannan ita ce wasilatu to da Allah ya ce hami shi hami shine rago wanda yayi kawo da mata goma yayi mabaza dukan suka dau ciki tun da za a ce ha wannan wasal babban to ba za a ci shi ba ba za a harare shi ba ba za a tsogo mishi domin ina muhimmanci za a ɗauke shi da shi da kyau ko shi kai ya ci ne ƙoshi kuma a gama da girma a kashe gwan alloli kaga sun haramta ma kansu abin da Allah ya halatta wannan ita ce wasilatun da kuma hamin din nan saboda haka malamai suka ce to Allah yana magana ne akan kafirai waɗanda suka haramta ma kansu abin da Allah subhanahu wataala ya halasta yanzu dan Allah a taguwa ku faɗa mu wata taguwa da Allah ya ce ya haramta a ci babu ta mace ta miji jaririya karama Allah ya suka zuwa sai in ta zama mushi amma su fa wannan ta lissa ga maza wannan ba ta lissa ga mata ba wannan ya lissa ga mata ba lissa ga maza ba su haka suke rami ne su koyi alloli koyi ake kai ma ta wannan aya malamai sun yi saɓanin kira to da Allah subhanahu wataala ce kuɗuwa ta shaitan to samma da amru ko kuma in ce da adawi sun karanta wannan aya da wala tattabi'u hada'ati shaitan suka ce wala tattabi'u khadawati shaytan innahu lakum aduwwun mubin sai ba su kuduwar ba da don ma kudu da kuma suka ce hada da fataha duka suka ma kafin ha da kuma da kan ka kanta da haka ba laifi saboda samma ka karanta da haka da kuma amid bin umayr wannan hujja ne akan karantawa da fatahan khaf ne Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya wasu ne suka tashi ba Allah ce kudu wasu ba wasu ne suka tashi suka ce wala tattabi'u hada ati shaytan bawdin suka sa hamza a samanta wala tattabi'u hada ati shaytan inna lakum aduwwun mubin ba hada wata ba kaga karanta da haka ba laifi kaga kenan yanzu za ka yi karanta da wala tattabi'u kudu wasu shaytan wala tattabi'u hada wasu shaytan wala tattabi'u hada wala ta taƙi haɗa wati shaitan wala ta karanta wala ta taƙi haɗa wati shaitan masu karantawa da hamza bayan su rubuta wawan ɗin nan wannan din ka karanta ba ne wanda kuma yanzu ka tafi a haka shine malam ahfash suka ka karanta don nan kira da Allah subhanahu wataala ya yi anna askulu min ma fil ard to kalmar da ya anna askulu an hada da kulu kenan amma in aka ce ya ayyuhan nas kaɗai shi ke da yawa amma ya yana sulu bai da yawa a cikin alƙur'ani ke nan sulu ya zo shi kuma ya ayyuka na ba tare da kulu ba ya zo nawa kawai kuma kafin a shabi nawa yake nufi ashirin alifin ba ɗaya saboda ka ya ayyuka nas ba tare da kulu ba ya zo a cikin alƙur'ani kawai so ashirin da ɗaya wurare ashirin da ɗaya kuma da suraye surori daban-daban. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuha annas da kalmar na da za ka yi kanta da ya yi don ma ko da zarra ko da abula ne ko ma da me ko ka ce ya ayu hanna ko ya ayu hannasa ko ma da don ma ne almai suka ce nas dai na alƙur'ani ya zo a a dun mana ɗari da saba'in da hudu mun ɗari shi na kafin an tsina fa saba'in dal ba hudu saboda ka zo ɗari da saba'in da hudu kalmar anna ko nasu ko nasi ko nasa. Don Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan su kulun masu arzi halalan ba. Da kalmar halalan alƙur'ani ta zo hawan ne wanda kuma hawan ne yake nufi da daga a ba ja da ha ha'un alqur'ani ya zo kuma in ce ha'un ya na bujiyar da Allah subhanahu wataala ya ce halalan abubuwa ga yadda ya zo a cikin alqur'ani na zo a bakara nan ayan Allah ya ce halalan tayyiban da kuma inda Allah subhanahu wataala ya ce suratul ma'ida wa kulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiba kaga dai ya zo da halalan wasul anfal Allah ya ce kulu mimma kulimtum halalan kulu mimma ganimtum halalan kaga suratul anfal nawa mun ce nawa biyar da suratul yunus ma yazo Allah subhanahu wataala ya ce faja'altum minhu halalan wa haraman sannan kuma ya zo a cikin suratul nahl na biyar Allah subhanahu wataala ya ce fakulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiba wannan shine gurare da kuma shugurin da halalan ne zuwa gurare biyar din nan yasa muka ce ha'un ne da Allah subhanahu wataala ce innahu lakum aduwwun mubin wa aduwwun mubin da damma ko da kasra ko da fataha malamai suka ce to ya zo zayyin ma'ana so bakai domin ya za mu gane haka sai muka ce a ba ja da ha wa za shine na bakwai to yana nufin to saboda haka a duhu mubin ya zo su bakwai ne a cikin alkur'ani mai girma a bakar ya zo su biyu an'am so daya araf so daya zulus so daya yasin so daya zuruf so daya kaga mu hada zai ba mu a bakara su biyu an'am araf zulus yasin zuhur wayannan su ne wurare wanda a duhu mubin ya zuwa cikin alkur'ani mai girma wanda wannan shine kamar yadda gwanaye masana alkur'ani mai girma suka faɗa kenan wanda kuma wannan aya da Allah subhanahu wataala ya ce ya yi wannan nasu kulu min ma fil ardi halalan tayyiban malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya ce wannan aya malaman li'irabi da suka tashi su kuma suka ce da Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nasu kulu min ma fil ardi halalan tayyiban to kalmar da Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nas da kalmar ya haufin nidali Allah subhanahu wataala yana kira ne ya ku mutane a ga ma haufin nida da ga lafi kuma kimi da da kira kuma Allah ya ce ya ayyuhan nas to malamai suka ce ya'u ya'u nida ayyu ismu munada biliya mabni ala dam ha ya ayyuhan nas to ha za'ida littalbe Allah na faɗa kawwa ne yasa ya zo da ya ayyuha Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nas to nas din nan wani suka ce badlun au aqaf li bayan min ay mabni al tam Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard kulu Allah subhanahu wataala ya ce anan umurni ki bawa a ci wani suka ce fil amr mabni ala hasin nun domin fi da amuri kana ji kama kasan ake nufi umarni a ce yi kaza shi kaza to Allah ya bada umarni shi sa da fi da amuri in shi za ma koyo shi fa'ilin shi mustatir ne ba ka taɓa ganin fa'ilin shi a bayyana ba saboda haka malamai suka ce wani wawo wannan wawo din kulu wawo din nan ta ce fa'il din Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan kulu min ma to min harfi jari ma ishin mazubin bimin na'am والجبل منصوب متعلق بكلو مما في الأرض فيها وفي الجري الأرض اسم مسبوق بشي الله سبحانه وتعالى كلو مما في الأرض حلالا طيبا حلالا حالا منصوب هو منقول طيبا نعم أو صفة الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا واو عاطفة واو العطف صفة تأتي فيها sai ka ji wani tun waɗanda muke ji a ce wawu ɗin su lafiya to wannan ba ta isi lafiya ba ce wannan akaf ce la ɗin kuma Allah ya ce wala la allam la nahiya jazima tattabi'u filin mudari wal wawu fa'i da Allah subhanahu wataala ya ce kudwa sun suka ce to mafulin bihi mansub الشيطان مضاف وهو مضاف إلى الشيطان مضاف إليه إنه لكم عدو مبين إن حرف النسب والتوكيد مشبه بالفعل والهاء اسم إن لكم لام لام الجر لكم كم اسم مجوب باللام والميم علامة الجمع الذكور الله سبحانه وتعالى إنه لكم عدو وعدو خبر إن وهو منقول سنة مزي إنه لكم إن النهار النسب tana buƙatan ismi da kuma khabari mun ismi to ina khabarin naka shine anan Allah subhanahu wa ta'ala ce innahu lakum aduwwun tace khabarin da inna amma kuma ita wadan mal'ud ce na san kuma shine mubin wannan shine abin da yake da alaka da ya gami wannan a ma za mu tashi ayin Allah kisha inna ma yamukum bi wal fasha idan mun zo gobe saboda karanci lokaci za mu ci gaba daga inda muka da inda Allah yake cewa inna ma yamukum bi wal fasha wa an taqulu ala allahi ma la ta'lam ma la ta'lamu muna godiya ga Allah subhanahu wataala kuma muna ga Allah subhanahu wataala ya biya wannan bukatun mu Allah ka saka mu malaman da alkhairi Allah ka saka mu iyamu da alkhairi abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu ladan shi inda kuma muka kuskure Allah ka gyara mana da haƙƙin mala'ikunka alfa mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na ƙunka da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka nuna da Najeriya lafiya ka nuna da Afirka lafiya ka nuna da duniya ga baki ɗaya lafiya alfa mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na ƙunka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka saka mu lana a cikin Usman Bauchi da alkhairi mu Allah ka ƙara mishi kwana na amfani alfahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tukan mai sana sai da amina mu Allah ka tukan kakana da Sheikh Ali mai Zaria alfahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سبل العج بالعج والعادي صراطك المستقيم وعلى آل حق الكتاب العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين